الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وهديه سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين بالفضل إلى يوم الدين أسألهم بعد العظيم الحمد لله يأتي جود العافية تنحو وتلبية أماله إنني جاء تاشي المفعول الأسمى مفعول المطلق أكيد نعم
بسم الله كاكري بسم الله الرحمن الرحيم وألف آمن لو أفكريتني وفي سوى ولد لي
متسعة.
متسع ورازق حكم ما آتي بدلا من فعله كالندل لسكندلا وما لتبديل كإمام الناس منا منا.
كإما منا آمله يهزف حيث أنا كذا مك- مك- كذا مكرر حكم ولد نائبة لاسم عين استند
وألف آمن مؤكد تنا وحسب آمل المؤكد أكيد za a shafe amilin masdari wanda yake ya zo don takidi ya gamu gare mu a baya ya gabata gare mu a baya cewa shi masdari maf'uli mutlaki iri uku ne akwai wanda yake zuwa don takidi akwai wanda yake zuwa don nuna nauyi akwai wanda yake zuwa don nuna adadi galibi dai shi maf'uli mutlaki ya fi zuwa don nuna takidi to inda duk maf'uli mutlaki ya zo don nuna takidi to ba daidai ba ne a shafe amilinsa saboda me ai shi kansa an kawo shi ne don ƙarfafa magana shafe amili ko ya rage ƙarfin magana shi yasa abinda za a yi don ƙarfafa magana kuma a ce an zo da wani tsari da zai rage ƙarfin maganar ai ya zama saɓanin manufa yawa in za a yi abu a yi shi inda dai ƙarfafa magana ake yi- so a yi to sai a bar amilin shi yasa aka ce shafe alilin masdarin da yake ya zo don takidi to ba daidai ba ne
وفي سواه inda yake kuwa masdari ba ya zo don takidi ba ne a'a ya zo don bayanin adadi ne ko ya zo don bayanin nau'i
متسع akwai dama a shafe li dalili in akwai dalili masdarin da yake dan ya zo don nuna nau'i to a iya shafe alilinsa yanzu wani ya tambaye ka ayya sairin sirta wata irin tafiya kai to ka iya cewa saira zaidin saira zaidin a nan masdari ne wanda yake ya zo don nuna nau'i irin tafiya ta irin tafiyar zaidu kaga an shafe amilin sirtu saira zaidin sai aka shafe sirtu din wanda shine amilin ko wani ya tambaye ka kam rarrabta zaida duka nawa kai wa zaidu ka iya cewa rarbataini rarbataini na doke shi duka biyu to anan rarbataini masdari ne da aka shafe amilinsa kana nufin rarrabtuhu rarbataini rarrabtuhu rarbataini a wato anan yana daga inda dan mai wannan littafin dan mai wannan littafin badruddini ibn malik ya ce mahaifinsa ya yi rafkanuwa domin ai ana cewa rarban zaida wanda rarban zaida kuwa ai mazali ne mu'akkidi gashi kuwa an shafe amilin dole ma to wannan magana ta shi dan dan malik malamai suka ce ba da gara a kanta baban ya fi gaskiya a nan Eh, baban ya fi ɗan gaskiya a nan akwai wasu gurare da ɗan yawa baban gyara malamai suka ce eh ɗan ya fi baban gaskiya amma akwai wasu wurare da ɗan yawa baban gyara malamai suka ce ai baban ya fi ɗan gaskiya an san da shi ibn malik yana da da yana ko yana da ƴaƴa ma ɗaya wanda ya fi shura cikin su cikin su shine badruddin ibn malik a ɗansa wanda shi ma malami ne amma Allah bai sa ya daɗe kamar mahaifin ba don bayan mahaifin da shekaru goma sha hudu kawai Allah ya karɓi ransa bayan mahaifin nasa shekaru goma sha hudu ya yi wa fati to yi wa alfiyar nan sharhi an ce ya ƙarasa sharhin tafsir na mahaifinsa sannan ya yi wa lamiyatul af'ali ma sharhi ko sharhin da yake ya fi shura ma a nan to
wala azifu hatu ma'ati a walhasu wato inda kace rarban zaida ai rarban din amri ne ka kawo shi da masdari masdarin da yake ya tsaya matsayin fi'ili amri a rarban zaidan daidai yake da kace irin zaidan a to yanzu kudan ka ce irin zaidan ai ba wani taki ne to haka na rarban zaidan ba wani taki ne to a ba duk nan wato ba ba ta ba taki da a ciki walhasu a shafe amilin masdari hatimin dole ne akwai wasu gurare da yake dole a shafe amilin makuli mutulake ɗaya daga cikin guraren shine ma'atin badalan min fi'ili idan masdari ya zo a maimakon fi'ilinsa kamar misali da suke cewa kiyama la'u'uda ka tsaya tsayuwa kakka zauna to anan kiyaman ɗin masdari ne da aka shafe amininsa kamar an ce ƙun kiyama ƙu'udan shi ma masdari ne da aka shafe amininsa kamar an ce la ta ƙu'udan ka tsaya tsayuwa kakka zauna zama ko a wajen addu'a akan shafe kamar da suke cewa saƙayan laka kamar an ce saƙakan lahu saƙayan hakanan wajibi ne a shafe amilin masdari idan masdarin ya zo bayan istifami wanda istifamin ya zama an kawo shi ne don a yi ƙurus kamar da suke cewa a tawaniya wa kada alakar mashibu yanzu daidai ne ka ringa nauyi wajen ibada ga shi furfura ta hau kanka a tawaniya to tawaniya ɗin masdari ne da aka shafe amininsa a ta tawana tawaniya ata tawana tawaniya to ka nadila kamar nadila allas gandula wanda yake kamar undula wato a baitocin asha hamda a asha hamda yake cewa ya mauruna bidda hana haifafan iyabo wayar ji'ina min darina ba bujiral haƙa'i alahin alhanna su dullu umurihim fanallan zurai kulmala nadlar sa'alibi shi a nan a shahar dal yana zagin wasu barayi ne ya ce sai su zo su wuce ta da ake kira da hanawa alhali dukkunansu ba kaya ba komai a ciki yamci suke amma kuma su je kasuwar darina sai su dawo jakunkunan nasu sun cika da kayan mutane duk sun sace kayan mutane wani a cikinsu sai ka je na cewa da ɗaya kaiwa ne sanda ka ga mutane hankalinsu ya tafi ga kasuwancinsu an tsaya ana taye-taye ana me ana sa suna to kai ka zare dukiyar tasu ka zare da sauri irin yadda dila ke daukan abu da gaggawa shine alahina alhannasa jullu umuri lokacin da ka ga mafi girman lamuran mutane ya dauke musu hankali kasuwancinsu fanallar zuraiƙul mala kai zuraiƙu ka zare dukiyar ka ɗauke kayan lallar sa'alibi irin yadda dila yake ɗauke abu ya gudu da gaggawa to na dilan ɗin na dilan ɗin nan an shafe amilin saujuba kama an ce undulul mala na dila undulul mala na dila ka zare dukiyar zarewa to na dilan ɗin ya tsaya matsayin fi'ili amri ne shine undul shi na dalo shine kyauce abu da gaggawa ai maza ɗauke abu zurai kudin sunan mutum ne a sha hamdan shi ya faɗi baitocin yana zagin wasu barayi yadda aka faɗa to wa mali tafgilin wa mali tafsilin mazdarin da yake ya zo don tafsili mazdari in ya zo don tafsili ka imma mannan kamar na ƙur'ani imma mannan ba da imma fida'a amiluhu amilinsa ana shafe shi aisu anna duk inda ya bijira idan matsari ya zo don tafsiri to shi ma wannan ina cikin guraren da yake wajibi a shafe amilin masar kamar na ƙur'ani inda wani sanin wata'ala ya ce hatta iza afhantumuhum fashuddul wasa fashuddul wasa fa imma mannan ba'd wa imma fida'a to mannan da fida'an duk masdarai ne wanda an shafe amilin su yadda takadirin yake wallahu ta'ala alam fa in ma tamununa mannan wa in ma tufduna fida fa in ma tamununa mannan wa in ma tufduna fida to tamununa shine amilin mannan tafduna shine amilin fida amma da sai aka shafe wanda shafewar anan wajibi ne shine ce amiluhu amilin sa yuzaf ana shafe shi haisu anna duk inda ya bijira
kaza mukarramu hakanan matsarin da yake an maimaita shi hakanan matsarin da yake an maimaita shi shi ma wajibi ne a shafe amilin kamar sairan sairan tafiya tafiya to nan ba dama a bayyana amilin sairan din tunda an maimaita shi maimaita shi din nan wa a tasa shafe amilinsa ya zama wajibi
wa zuwa hasiri ko kuma ya zama mahsuri ne wa radna iba da fi'il yake ya zo na'ibin fi ya tsaya matsayin fi'ili litimi ayini nistanat da yake ya jingina da suna na jiki kamar inna ma zaidun sairan inna ma zaidun sairan dai zaidu ba abin da ya sani sai ko ita tafiya to kamar anan kamar an ce inna ma zaidun yasiru sairan inna ma zaidun yasiru sairan to yasiru din shine wanda yake wajibi a shafe shi a wato a, ko kuma inda aka ce zaidun saira kamar an ce zaidun yasiru saira to nan dole a shafe yasiru din saboda sairan din da aka maimaita zaidun sairan saira zaidan zaidun sairan saira haka nan ma inda aka yi adafi kamar anta akalan wa shurba kai abin da ka sani a rayuwa ka ci ka sha kawai irin wannan shi ma akalan wa shurban ɗin masdari ne da dole an shafe amilin ba dama a bayyana an ta ta'akulu akalan wata shirabu shurban ko kuma ya zo don istifani kamar a an ta saira yanzu kai ba abinda ka sa a gaba sai tafiya kamar an ce a an ta tasiru saira to dole tasiru ɗin a shafe shi dole tasiru ɗin a shafe shi to wa minhu ma yad'unahu mu'akkida li nafsi yana daga inda shafe amilin masdari yake wajibi masdarin da suke kiransa ya karfafa kansa aw gairi ko wanda yake ya karfafa waninsa
fal mubtada na farko shine wanda ya karfafa kansa nahu kamar inda kace lahu alayya alfun urfa yana bi na dubu na yadda da haka na faɗi haka to urfar ɗin mazdari ne wanda yake ya zo don ƙarfafa kansa da kace lawa alayya alfu ɗin ai shine dai urfar ɗin an fahimta cewa yana bi na dubu shine kayi furci da haka to wannan urfar ɗin kamar ka ce a ta rufe urfa to amma a ta rufe ɗin nan dole ka shafe shi dole ka shafe shi ba dama a faɗe shi
wasani na biyu
kabni anta kamar inda ka ce ibni anta haƙƙan sirfa sirfa to haƙƙan ɗin nan haƙƙan ɗin nan mazari ne wanda yake ya zo don ƙarfafa waninsa ba wai ya zo bane don ƙarfafa kansa kai ɗana ne tabbas haƙƙan ɗin kamar ka ce uhikkuhu haƙƙan to amma ba dama ka bayyana uhikkuhu ɗin Ah, yanzu misali da kace ibni anta tayi ita ce ta koma kan haƙan tayi kuma haƙan ɗin ya koma ga wani abu wannan ne yasa aka ce shi haƙan ɗin ya zo ne don ƙarfafa wani ah, waninsa amma kamar urfan bayan za a ta koma kan wani abu in ba a kan alahu alayya alfun ɗin nan ba shi yasa aka ce wannan matsari ne mai ƙarfafa kansa Mhm. Ah, wato tayu da kace ibni anta ya zamo kana nufin kai ɗana ne a gas- a haƙiƙa an fahimta tayi wanda yake ma biyayya kamar biyayya da aka ce wani ai ka zame min ɗa kaga ba wai ya zame ma ɗanka na haƙiƙa ba ko amma inda duk kace wane yana bi na dubu to me kace ba ka yarda da yana bin ka dubu ba kaga wannan ai magana ita ce dai in ka kawo urfan dai eh, ita din ce dai na yadda da cewa yana bi na dubu amma wannan da kace ibni anta to da ka kawo hakan ta hakan ne ya zama ya koma kan ibni anta din ko kuma ya zama ya koma kan wani abu to
كذاك ذو التشويه hakanan yana cikin inda ake shafe amilin mazgari wujuban mazgarin da yake ya zo don tashbihi بعد جملة a bayan jumla ya zama ko ya zo bayan jumla in ya zo bayan mufradi ba dole ne a shafe amininsa ba amma inda yake ya zo bayan jumla to wannan dole a shafe aminin
كلي بو- buka بكاء kamar ne bukan buka a zata urla ina ta kuka irin kukar wadda musiba ta afkawa to buka din shine masdar wanda yake wajibi a shafe amininsa nan kamar an ce buka buka'i abki ka buka'i ko misali inda aka ce lizaidin sautun sauta himare lizaidin sautun sauta himare zaidu yana murya kai ka ce haliniyar jaki to sauta himarin din nan matsari ne da dole a shafe amininsa kamar an ce yusuf wito ko ya sutu sauta himari ko lahu buka'un buka'us sakala yana kuka irin kukan ma- matan da suka rasa 'ya'yansu a matan da yake- a, suka rasa 'ya'yansu duk a nan mazdarin ya zo bayan jumla ne amma idan ya zamo ba jumla ba ce ta zo kafin mazdarin to sannan dole ma a yi rafa ya tashi daga zamowa mafi'uli mutlaki sai ya koma labarin mubtada kamar yadda ka ce sautuhu sautu himari to kaga sautu himari din a nan abin da ya zo kafin shi mufradi ne shine sautu to dole sautu din ya zama mubtada sautu himari din ya zama labarin mubtada ko buka'uhu buka'u saka- sukula to shi ma buka usukula nan dole ya zama labari ba dama a ce ai ah, masdari ne makuli ne mu- mutlaq haka nan ma inda jumla za ta gabaci masdarin amma zama bata kunshi fa'ilin masdarin ba a ma'ana kamar inda ka ce ha za buka'un buka usakala to shi ba buka usakala a nan ba za a shafe amininsa ba ba zai zama ma makuli mutlaki ba ko ha za sautun sautu himari a sautu himalin to shi ma sautu himalin din nan wato ba za a shafe amilinsa ba to
المفعول له to sai a tashi nan ko da akwai mulki da za a zauna ko an ce da wuri za a tashi ko za a tarare ake cewa to za a tashi sai dai ko rana ita yau ga tambayoyi da aka kawo akan mazgar al'as'ilatu wat tamrinatu yasa kowa ya duba za a bi tambayoyin nan yawa rana ce wa Allah da sai a a bi su to sai a bi tambayoyin a ga tambayoyin har guda takwas ne ko sai dai wasu suna da rassa wasu suna da rassa kamar tambaya ta biyar ka ga ta kunshi tambayoyi har guda shida ne ko Ah, kamar tambaya ah, ta takwas ta kunshi tambayoyi har uku ne to karanta fatiha ɗaya salatu fatiha uku